العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na talata wanda ya zo dai da goma sha biyu ga watan ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1441 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muke taruwa duk da cewa ba jama'a bace mai yawa wato lokacin da muka saba zama saboda amfanar da 'yan uwa ta hanyar sauraron fassarar ayoyin alkur'ani cikin almiziya a yau insha Allahu matashiyarmu shine kan wata sura ta musamman mai suna suratul sajada muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sanya wannan karatu muna yin sa don neman yardarsa ya sa alƙur'ani ya zan hujja gare mu ba a kanmu ba muna tawassuli da wannan karatu na alƙur'ani mai tsarki musibar da take damunmu a wannan ƙasa da ma duniya baki ɗaya ta covid-19 Allah maɗaukaki ka jaye mana ita Allah shi kada shi yake da ƙarfin cirewa to Allah ka cire mana namu mu yi addu'a ne kaga yanzu dole ne kowa ya kama azkaru ko to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu malai ce wannan suratul sajada sumiyat hadhihi suratu bi surati sajadati an ambaci wannan sura da suna suratul sujada lima fiha min awsafil mu'mini saboda abin da yake cikin surar na sifofin muminai allazina yasjuduna lillahi ta'ala masu yin sujada ga Allah madaukaki ba sa wani kato sujada in za su gaida mutum ba za su durkusa ba ka san wani ba haushe ko bai rabe in ka ga babba wani ma sai ka tube takalminka kuma ka zo ka yi gurub da gwiwa ka faɗi wai dugaisuwa ne Allah sarki mu'adu dan jabal wata rana manzon Allah ya tura shi yaman kun san hadisin da manzon Allah ya tura mu'adu dan yaman zuwa ainihin kasar yaman yace innaka tati kauman min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah to bayan manzon a wato sahabi mai daraja mu'azu bin jabal ya je ya idda aikin da manzon Allah ya sa shi da ya dawo sai ya ɗauko al'adar yamalawa a wancan lokacin in za a gaida babba sai an durkusa a gaban da ya dawo gaban manzon Allah sai ya tsuguna sai na bai ce mai wannan mu'azu sai ce ai ya je yaman ne ya ga suna gaida manya da haka shi kuma bai da wani mai girma a idansa tamfar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lanin ba imitation ko yana tasiri sai manzon Allah ya ce masa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha min azmi haqqihi alaiha da zan umarni zan bada umarni ga wani dai ya durkusa ga wani in zai gaida shi to da na umarci mace ta durkusa ta gaida mijinta saboda girman hakkin miji da yake kanta to annabi bai ce ba sujada a wa ake yi a Allah kawai daga in kana sujada ga Allah ba za ka yi wani sujada ba akwai masu munafirci suna cewa wai sujada sai ka sa goshinka da hancinka a ƙasa ku duba munjidin dullabi kamus ne na larabci idan aka ce kalmar sajada sai ce ɗaɗa a rasa mutum ya sarayo da kansa haka ya shiga sujada ihina'i shi ya sa shehu usmanu ɗan hodiyo ta gamma da hullahu bi ramatihi a littafinsa ihya usunna wa ikmadil bid'a ya ce mutlaqul inhina'in rasu fi tahiyyati haram kaɗan saki haka kanka kaɗan a yayin gaida wani haram ne yanzu za ka ga har malamai haka suke yi kuskure ne Allah ka shirya da mu ba a yi wa kowa sujada sai ga Allah to shi ne mala ya ce mana muminai na gari allazina yasjuduna lillahi ta'ala wanda suke sujada ga Allah madaukaki wa yusabbihuna wa yusabbihuna inda sama'il ayati alqur'ani alazim suna kuma yin tasbihi yayin da suka ji ayoyin alkur'ani mai girma kala ta'ala Allah madaukake ce innamal mu'minuna innamal mu'minuna bi ayatina allazina idza innama yu'minu innama yu'minu bi ayatina allazina idza dhukira Allah la hawla wala quwwata innama yu'minu bi ayatina allazina idza dhukiru biha karru sujada innama yu'minu bi ayatina ko sani kawai wayanda ke ba da gaskiya da ayoyinmu allazina idza zukkiru biha sune wayanda an tunatar da su da ayoyin alqur'ani in ayar qur'ani ta musu wa'azi kharru sujadan sai su fadi suna masu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim su tasbihi suna hadawa da godewa ubangijinsu سبحان الله وبحمده وهم لا يستكبرون باسا جرمان كي أولا سورة تسجد آية قوم شابية ووردت تسميتها في كلام ابن عباس رضي الله عنه قال ambatan wannan sura da suratul sujada ya gangaro cikin maganganun Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi yace nazalat suratu sajadati bi makkata abdullahi ibn abbas yace suratu sujada a makka ta sauka siwa salasu ayatin in banda ayoyi uku ita ce ayoyin su ne afa man kana mu'minan kaman kana fasika ila tamami aya har zuwa cikin wannan aya ta goma sha takwas sha tara ashirin انظر الناسك والمنسوخ انظر الناسك والمنسوخ ka duba littafin da yake naskance aya to surar makiya ce wahiya talatu na aya ayoyinta talatin ne wa mawdu'ar ra'isi babban abin da suratul sujada ke karanta suwa talbu tasdiki bil qur'an nema take a gaskata qur'ani wa annahu min Allah kuma surar tana gwada mana cewa ƙura'ani fa littafi ne daga Allah ba wani ne ba maganar kowa ba ne maganar Allah ne kamar yadda imamu abu zaidan alkirawani ya faɗa a littafin sa risala ya ce wa annal ƙura'ana kalamalla laisa bi makhluqin fa yanfada aw yabida shi alƙura'ani maganar Allah ne ba halittacce bane da ya ƙare ko ya lalace da haka ƙur'ani ba zai ƙare ba ba zai lalace ba saboda mi saboda maganar ubangiji ne subhanahu wa ta'ala wal amal bima fihi kuma surar tana kira mu mai aiki da abin da yake cikin alƙur'ani wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u subha yawmil juma'ati biha annabi ya kasance ran ranar juma'a da asuba in zai yi sallar asuba a raka'ar farko sai ya karanta suratul sajada bayan fatiha wa bi hal atak alal insani hin min ad-dahr a raka'a ta biyu sai ya karanta hal ata alal insan hin min ad-dahr dubi lamba ta biyu ko fil hadith alladhi akhrajahu muslim fi sahihi yazo cikin hadisin da imamu muslim ya fitar cikin ingantaccen littafinsa hadisi na dubu biyu da wato sittin da bakwai min hadisi bin abbas radiyallahu anhuma qal daga hadisin abdullahi dan abbas Allah kare da gare su yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fi salati al-fajr yawm al-jum'a alif lam mim tanzilus sajdah annabi yana karanta wannan sura wahal ata ala al-insani hinun min ad-dahr kaga an samu dalili qur'ani da sunna ko wa bada'at suratu bil hadith an al-qur'an sura sai ta fara tana bada labari dangane da al-qur'ani wa bayyanat annahu haqqun min indillah ta ma yi bayani cewa ƙur'ani fa gaskiya ne kuma daga Allah yake wa bayyana ƙudratan lahi wa azamatahi ta bayyana ikon Allah da girmansa fa huwa khaliqus samawati wal ard Allah shine mahaliccin sammai da ƙasa wa huwa al muhaiminu ala al kawn shine wanda ya ainihin wato gaskata ainihin dukkan halittunsa wa huwa al mudabbiru lil amri kulli shine mai jujjuya lamurra gaba daya wa huwa al-khaliqu lil insan Allah shi ya halicci mutum allazi wa'abahu as-sam'a wal basara wal idrak wanda shi mutum din nan Allah ya marbaiwa ya bashi kyauta ta ji ya bashi kyautar gani ya bashi al-idraka shine ganewa in ka koya wa mutum abu ya gane to Allah ne ya jefa mar wannan basira wannasu ba da zalika kalilan ma ya shukuru duk da wannan baiwa da Allah ya wa ɗan adam to mutane kaɗan ne suke gode wa ni'imar Allah Allah ka sanya mu cikin kaɗan ne ثم تحدثت الآيات عن إنكار الكافرين للبعث والحساب sannan ayoyin sai suka yi magana dangane da musu ko inkari da kafirai suke na tayar da su bayan mutuwa ko yi musu hisabi wa ijabatihim da amsarsu bi an bi annal ba'sa haqqun aka amsa musu cewa tayar da sunnan gaskiya ne wa aradat mashhadan min mashahidil qiyama kuma surar ta bujuro da wani abu wanda ya zan kamar kana kallo ga kiyama na a gabanka yaqiu fihi almujrimuna azilla masu laifi suna tsaye a cikin wannan kiyama din walakantattu kaskantattu yu'linuna yaqinahu bil akhirah suna bayyana sun yi yaqini sun sakankance da lahira wa ila jawarihi turidu mashhadal mu'minina fid dunya a ainihin gefensa kuma sai ta bujuro da wani abu wanda yake ya shafi halin muminai a duniya wa hum ya'buduna Allah alhali suna bautar Allah wa yasjuduna li azamatihi suna sujada saboda girman ubangiji wa yaqumuna al-laila bis-salah suna tsayuwar dare da yin sallah wal ibada da ibada thumma basharatun bi husnil jaza sannan ta musu albishir da kyakkyawan sakamako wa aqabati suratu ala halil hadain al fariqain sura sai ta taqibi mana ta bi baya akan wayannan wato bangare guda biyu bistib'ad taswiyati bainahuma yadda ta nuna ba za a samu daidaito ba tsakanin su wa khatamati suratu bi tawjihi al khitabi lin nabi sallallahu alaihi wa sallama an yu'rida anhu sura sai ta cika ta fuskantar da magana zuwa ga annabi cewa ya rabu da su wani yantazira ma ya hullu bihim ya saurari abin da zai sauka gare su min jaza'i na sakamako li'inadihim wa kufurihim saboda ta da karan hancinsu da kafircinsu malai ce kala sayidul kudubi rahimahullah fi zilalil qur'an sayidul kudubi ya faɗa a littafinsa fi zilalil qur'an mujalladi na biyar shafi ɗari biyu da tamanin da uku shafi dubu biyu ne ko da ɗari takwas da uku kazalika tursamu suratu haka ake ainihin zana surorin suratin nufusil mu'mina a faɗi sura ta rai mai imani fi kushu'iha wajen tsoron allanta wata ɗallu'iha ila rabbiha da yadda take tsinkayar ubangijinta walin nufusil jahida fi inadiha da kuma rayuka waɗanda suke masu jayayya da ayoyin Allah wajen tada karan hancinsu walidajiha da zurfafawansu wato rubu suwarar lil jaza'in lazina ya talakahu ha'ula'i wa ha'ula ta ma bujuro da wata sura na sakamakon abin da mumine za su samu da kuma kafirai shine ha'ula'i wa ha'ula'i waka an hawaƙi'un mashhudun kai ka ce abun ya auku ana kallonsa hadirun lil'iyan ya ido yana kallo ya shaɗu kullu ƙari'un lihazan ƙura'an din mai karatun alƙura'ani zai gan shi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما يهتدون نعم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون ahsantu Allah madaukaki ya fara da huruful hijaiya yace alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi Allah shine mafi sani da abin da yake nufi da wannan dan me li'annahu lam yurid fi ta'wilihi ko fi ta'wiliha shay'un sarihun min kitabillah babu wani abu bayyananne da ya zo a fili yake bayanin fassarar wannan kuraman baki a cikin alkur'ani shine littafin Allah aw min sunnati rasulihi ko daga sunnar annabi wa taqaddama al-kalamu an al-huruf al-muqadda min awwal surati al-baqara magana dai ta riga ta gabata akan wayannan harufa yankakku a farkon suratul baqara faraji'in shi ta tawassu'a in kana so ka koma suratul baqara sai ka samu ƙarin ilimi sai Allah ya ce tanzilul kitabi saukar da wannan littafi na alqur'ani la raiba fihi min rabbil alamin kaga yana tabbatar da gaskiyar qur'ani babu kokonto cikin sa la shakka ai lamba ta ɗaya ne ko ai la shakka fi anna hadha alquran min indillah babu shakka wannan alqurani daga Allah ne kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo a fadin Allah madaukaki da ce zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin a farkon qur'ani a suratul baqara sura ta biyu aya kuma ta biyu ko zalikal kitabu wannan qur'ani shine littafi la raiba fihi babu kokonto cikin sa ko dugo daya hudan lil muttaqin kuma shiriya ne ga masu takawa wa qawluhu ta'ala da farin madaukaki da yace wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كتابي لا ريب فيه من رب العالمين Allah ce wa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah wannan alqurani ba bai kasance za a kirkire shi ba shine iftira'i kuma ba wato ya zamba daga Allah ba walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi sai dai shi qur'ani yana gaskata littattafan da suka wuce gaba gare shi wa tafsil alkitabi da ainihin bayani na ainihin littafin la raiba fihi min rabbil alamin babu shakka cewa shi daga ubangijin talikai yake am yaqulu naftara ko dai cewa suke manzon Allah shi ya kiri alqur'ani ai muhammad ai ikhtalaqahu wa jaa bihi min indi nafsihi wa annabi ne ya kagi kayansa ya zo da shi ba haka bane bal laysa kama qalu ba kamar yadda suke faɗa bane bal huwa alhaqqu min rabbika shi qur'ani gaskiya ne daga wajen ubangijinka litunzira qauman dan kai gargadi a mutane ma atahum min nazirin min qablika wanda ba wani mai gargadi da yazo musu gabaninka la'allahum yahtadun saboda su shirya bi inzarika da gargadin naka wa hum quraish aw al-arabu aw ahlul fatra aqwalu su ne ƙuraishawa ko larabawa gabaki ɗaya ko ahalul fatara ahalul fatara su ne tsakanin annabi isa da annabi muhammadu kafin zuwansa wannan su ne fatara shi ne malaci a ƙawalin duk malaman tafsiri sun yi wa'annan maganganu allazi nazzala alaikal qur'an huwa wanda ya saukar ma da alkur'ani nan shine Allahu allazi khalaqa samawati wal arda shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su fi sittati ayyami cikin kwanaki shida kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukake ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda في ستة أيام ثم استوى على العرش lalle ubangijinku shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa cikin kwanaki shida ya daidaita akan al'arshi yughshi lailan nahara Allah shi yake libe lillibe dare da yini sai duhu ya tafi ya dulubuhu hasisa yana neman sa da sauri washamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri rana da wata da taurari abubuwa ne da Allah ya hore su da ainihin nufinsa ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin Allah ce ku saurara halitta ta sace umarni ma na sani tunda shi halitta shi zai bada umarni tabarakallahu rabbul alamin Allah ubangijin talikai alherinsa ya yawaita وقال تعالى الله ملكك يتي ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كما ستة ستة حقيقة من هل تسمي da ƙasa da abin da yake tsakaninsu cikin kwanaki shida wa ma masana min lugube ba wata gajiya da ta shafe mu yahudawa suka ce ya gaji ne sai ya huta ranar asabar shi yasa ran asabar ba ta aiki Allah ce to shi ba gajiya ba ta shafe shi ba na'am kila awwalu al-ahad ladi ya fara wa akhiruha al-jum'a karshen juma'a kaga hudu zai zuga ce to ya huta ran asabar shine ba sa komai lamba ɗaya wa fil hadisin sahihi lazi a karajawa musulmin fi sahihi ya zo cikin hadisi ingantacce wanda imamu muslim ya fidda shi cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 2789 an abi huraira ta radiyallahu an hukal daga abu huraira allah ƙara ya dagare shi ya ce أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال manzon Allah ya rike hannuna sai ce khalaqallahu azza wa jalla turbata yawmas sabt Allah ya halicci ƙasa ranar asabar wa khalaqa fiha aljibala yawmal ahad ya halicci duwatsu cikin taran lahadi wa khalaqa ash-shajara yawmal ithnain ya halicci bishiyoyi ranar litinin wa khalaqa al-makruha yawmal thulatha'i ya halicci mummu abin ƙi ran laraba shi yasa ake wani abuwai larab gana san larab gana? Allah sauƙaƙi wakalakan nura yau mal'arbi'a ya halicci tulata talata kenan ko? ya halicci ainihin haske ranar laraba wa batta fi haddawa ba yau malkami sai ya ɗaiɗaita ko ya watsa dabbobi cikinsu ranar alhamis wa kalaka adama alaihi salam ba da al'asar min yawmin juma'a ya halicci annabi adam bayan sallar la'asar ranar juma'a fi akhirin khalqi a ƙarshen halitta fi akhiri sa'atin min sa'ati yawmin juma'a a awa ta ƙarshe daga ayoyin ranar juma'a fi ma bainal asr ila al-layl tsakanin la'asar zuwa dare qala ibn abbas ko abdullahi ibn abbas ya ce shi ne na biyu ka duba tafsirin ƙurɗudu inna liyawma min al'alyami sittati allati khalaqa allahu wannan yini ɗaya daga cikin yini guda shidan nan da allah ya yi halittar nan miƙidaruhu alfa sanatin min siniyar duniya kowane ɗaya yini ɗaya kamar gwargwadon shekara dubu ɗaya ne na duniya sun mastawa alal arshi kana ya daidaita a kan al'arshi wafin lugar saririn mulki gado ne na mulki shine al'arshi wa mana inna Allah azza wa jalla istawa alaihi bi nafsihi haqiqatan Allah ya daidaita kan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi na haƙiƙa استواء يليق به ولا نعلم كيفيته amma ba mu san yaya daidaiton Allah yake akan al'arshi ba fala yakfa alayhi shay'un min amri al-kitab al-munazzal ba wani abu da yake buya ga ubangiji na lamarin littafin da ya saukar wa huwa al-qur'an shine al-qur'ani wa ghairihi da wani malakum min dunihi min waliyyin ba ku da wani waliyi koma bayan ubangiji ismu ma bi ziyadatin min ay nasiri wala shafi' ba mataimaki kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukake yace inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amr ma min shafi'in illa min ba'di idni ذلكم الله ربكم فاعبدوا أفلا تذكرون يونس عليه السلام التي إن ربكم الله للي أبن بوتنكو أبنجدنكو شيني الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وان دي أهل التسم ميد كسا سكنكو أنا كيشدا ثم استوى على العرش سنة يديديت أكن العرش يدبر الأمر ينا جدو الأمر ma min shafi'in illa min ba'di izni ba wani wanda ya sai ceto sai bayan Allah ya yi izini kai da zaka yi ceton ba wanda kake zo zaka ceta ba Allah zai ce ceciwa ne zalikumullahu rabbukum wannan fa shine Allah ubangijinku fa'buduhu ku bautata masa afala tazakkarun yalla ba za ku wa'astu ba وقال تعالى الله مدوكيته وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي kai gargadi da wannan alkur'ani wa za a yi wa gargadin allazina ya kafuna an yuhsharu ila rabbihim wanda suke jin tsoron a tayar da su zuwa ga ubangijinsu laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi ba su da wani majibinci ko mai ceto koma bayan Allah la'allahum yattaquna saboda su ainihin samu abin da za su kare kansu wa qala ta'ala wa anzir bihi wa anzirhum yawm al-azfa kai musu gargadi na rana makusaciya idhil qulubu ladal qanajiri khadimin yayin da zukata suke zuwa wajen makoshi saboda ban tsoro ما للظالمين من حميم الظالمي bai da wani masoyi wala shafi'in ko mai ceto yuda wanda Allah zai marda dan ya cece shi na'am ina ne afala tadhakkaruna ko yalla ba za ku subhana fatuminu ku imani na'am
يدبر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم na'am
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين
na'am ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون na'am ubangijin da ake kiran ku ku bautata masa shi kadai yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard shine yake tsatsara al'amura daga sama zuwa ƙasa ثم يعرج إليه فأن الأمر يهوض وقريش أي يسأل الأمر والتدبير في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أتكين ونوني ودى قرقودنسا شكرا دبوني إلو لساف ناكو شكرو في الدنيا أنا دنيا وفي سورة سأل خمسين ألف سنة أتنكو ما كتي شكرا دبو همسين ودوبنا لأي نفاركو قال الله تعالى Allah madaukake ce ya alamu ma yaliju fil ardi Allah ya san abin da yake shiga ƙasa wa ma yakhruju minha da abin da yake fita daga ƙasa wa ma yanzilu minas sama da abin da yake saukowa daga sama duk Allah ya san shi wa ma ya'ruju fiha da abin da yake hawa cikin ta wa huwa ar-rahimul ghafur shine mai rahama kuma mai gafara Allah kai mana gafara وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن Allah shi ne wanda ya halicci sammai guda bakwai, kasama bakwai. Ya tanazzalu al'amru bainahunna yana ta sassaukar da al'amarinsa ko umarninsa tsakanin sama da ƙasa. Litalamu annallaha ala kulli shay'in qadir dan kusancewa Allah mai iko ne akan kowane abu wa annallaha qad ahada bi kulli shay'in ilma. kuma cewa Allah ya kewaye kowane abu da iliminsa na'am sai na biyu yace shi nasa ka duba suratul ma'arij ina ne to wa huwa yawmul qiyamati shine ranan alqiyama ina gurin nan li shiddati ahwalihi saboda tsananin ababan tsoronsa bin nisbati ilal kuffar dangane da kafirai wa amma almu'minina amma mu'minai fa yakunu akaffa alaihi min salatin maktuba wannan yinin yana da sauki a wajensa har ma ya fi sallar farilla da zai yi sauki yusalliha fi dunya kaga in kana da imani zaka yi sallar azhar za ta baka wahala to haka zaka samu sauki na ranar alkiyama kama da fil hadisi kamar yadda ya zo a hadisi gashi nan a lamba ta uku ko amma mala ya ce ra'ifi ne a kanajahu imamu ahmad imamu ahmad ibn hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a ya fidda shi hadisi na 11717 wa abu ya'la abu ya'la ya fidda shi hadisi na 7334 fi musnadihi min hadisi abi sa'idin radiyallahu anhu unzur da'ifatu at-targhib wa at-tarhib mala albani ya fidda shi وهو يوم القيامة لشدة أوله بالنسبة للكفار نعم ذلك
نعم ذلك عالم الغيب والشهادة wannan shine masanin gaibu da abin da yake bayyana ai khaliqul mudabbir mahalicci mai jujjuya al'amura allazi huwa minhu tanzil wadda daga wajensa saukan qur'anin nan yake alimul gaibi wash shahada shine ya san gaibu ya san abin da yake fili ai ma gaba min anil khalqi abinda mutane ba sa gani Allah ya san shi yanzu ana ganin corona virus sai dai ka sa cambu a bakinka da hancinka ka sa safar hannu ka ƙi gaisawa da wani kana tsammanin an dafa abin kofa ba za ka taba ba amma baka ga abun ba to irin wannan gaibin duk Allah ya san su yana kallon su yana jin motsin su na'am ka san abin da baka san shi ba yana da ban tsoro sai ya cin ma baka sani ba na'am al-aziz ko mabuwai ai almani'u fi mulki wanda ya gagara a mulkinsa ar-rahim bi ahli da'atihi mai jin kan masu mar da'a allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu wanda ya kyautata duk abin da ya halitta ai atkana wa ahkama shine ahsana duk halittar Allah ya yi ta mai kyau ce qala Allah ta'ala atad'una ba'lan wa tadharuna ahsana al-khaliqin yanzu za ku dinga bautar dan maraki ku bar mafi kyawun masu halitta ubangiji kenan wa kama qala Allah ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci mutum cikin mafi sura mafi kyau wadda ta yi daidai bi fatin lami filu mabin ne ai sifatan wa kura bi sukuniha badal al-ihtimali kenan ai talaka kullu shay'in khalqan hasana Allah ya halicci kowane abu halitta mai kyau la naqasa fihi babu tawaya cikin sa wala khalala babu aibu wa bada khalqal insani min din Allah shi ya fari halittar mutum daga laka saboda mahaifin annabi Adam daga laka aka yi shi thumma ja'ala nasalahu min sulalati sannan sai Allah ya sanya zuriyar annabi Adam daga tacaccen tsantsa awwalu hanufa thumma alaqa thumma mudga mimma immahi na wani ruwa walakantacce mai rauni wa huwa nufa shine digon mani thumma stawa thumma sawahu sannan Allah ya suranta shi ai khalaqa Adam ya halicci annabi Adam wa nafaka fihi min ruhihi ya busa man ruhin ai min ruhi allati huwa khaliquha wa malikuha daga ruhin da Allah ya halitta shi da shi ja'alahu hayyan hassasan ya mai da shi mai rai wanda ake ji a ganshi ba da an kana jimadan bayan da sandararre ne wa ja'ala lakum as-sam'a Allah ya sanya muku ji ya zuriyata adam was-sam'a bi ma'ana istima'a wal absara wal afida ya baku magannai idanuwa da zukata kalilan ma tashkurun amma kadan ne kuke godewa wa mana allazi jaa tanzilu minhu abin nufi dai wanda wannan qur'ani yazo daga wajensa huwa allazi fa'ala lakum hadhihi ni'ama kullaha shine wanda ya muku wannan ni'imomi baki da wa ma zalika fa shukrukum lahu qalilun amma duk da haka godiyar da kuke masa yar kadan ce wala taltafituna ilaiha ba kwa waiwayawa gare ta litatafakkaru dan ku yi tunani fiha hatta tarifu anna ma anzalahu ilaikum min kitabin har ku san abin da ya saukar muku na littafi inna ma huwa khairul lakum alheri ne gare ku ziyadatun ala ma taqaddama lakum kari ne bisa abin da ya gabata gare ku min ni'ami khalqikum na ni'imar halitta ku alama bayyanahu ta'ala lakum bisa abin da Allah bayyana muku walamma bayyana ta'ala lahum ma taqaddama min sifatir rahmaniyya bayan Allah ya bayyana musu abin da ya gabata na sifa ta ta rahama li inzalil qur'ani dan saukar da qur'ani lahum gare su fabaddala an fabaddala an yaqbuluhu maimakon su karbi wannan wa'azin wa yu'minu bi su ba da gaskiya da shi kafaru bi sai suka kafirce نعم
وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون هكا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون takama kenan har ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني cewa min ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء
haka وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ahsantum Allah madaukake yace wa qalu suka ce li idkali shubhati fi ma jaa bihi alquran wai suna so su kawo shubha su sa wata rikita rikita da za a kasa gane qur'ani sai suka ce a idza balalna fil ardi yanzu idan muka ribe a cikin ƙasa ai gibna fiha muka faku da an sirna turaban muktalidan bi turabiha muka zama turbaya muka haɗu da ƙasar ƙasa a inna lafi kalkin jadid yanzu za a sake halitta mu sabuwar halitta wannan istifami ne na inkari bi taqiq ilhamzatayn wa qura bi qira'ati tashil thaniya wa idkal al-alf bainahum ayinna ko ala wajhaini fil mawdi'aini qala ta'ala fi Allah ce ahab bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun bar wannan magana su dai sun kafircewa ne sun kafirce ne dangane da saduwa da ubangijinsu la shubhata yuriduna idkalaha fil kitabil munazzal lidhalika babu wata shubha wanda zike nufin shigar da ita cikin qur'anin da aka saukar na wannan rikita rikitar tasu wa inna ma aradu inkar al-basi haqiqatan kawai suna so su yi musun tayar da su ne haqiqa wa liqa'i rabbihim bihi ba'da al-maut da saduwar su da ubangiji ba mutuwa suke so su yi inkar thumma bayyana ta'ala lahum kayfiyatal maut sannan sai Allah ya bayyana musu yanayin mutuwa الذي الذي بنوا عليه عدم البعث wanda suka gina rashin tashin a kansa kai yastasna lahum fahamal ihya'i dan su samu wato lallashi akan fahimtar rayarwa ba da hubansa fa qala yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum Allah ya ce wa annabi ga ya musu mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku shi zai karɓi ranku ai ya ƙabidu arwahakum zai karɓi rayukanku ai la tamutu na bi anfusikum ba za ku mutu da kanku ba aw bil asbabin zahira ko da wani sababi zahiri ko corona nan in lokaci bai ba har sai ta wuce mai rai ya kai shi yasa bahaushe ya ce nisan kwana maganin annoba ko kama ta zunnuna kamar yadda kuke ainihin zato hatta ya kabi ba arwahakun malakul min wal mala'ika har sai wani mala'ika daga cikin mala'iku ya karbi rayukanku wakila huwa isra'il sunansa wai isra'il kalli lamba ta biyu lam yarid fil kitabi bai zo ba a ƙura'ani wala fi sunnati sahiha babu haka a cikin sunna ingantacciya ismu malakul maut babu sunan mala'ikan mutuwa isra'il a a malakul maut kawai wala alau min isra'iliyati wallahu a'lam ta yana daga cikin maganganun isra'iliyat ma'ana yahudawa ne suka kawo amma Allah dai shi an mafi sani wa qad wakkalahu Allahu ala tilkal arwahi Allah ya wakilta mala'ikan mutuwa akan rayuka liyaqbidaha indan qida'i ajaliha dan ya karbi rayukan yayin da ajalin su ya kare thumma ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga ubangijin ku za a mai da ku ahya'un da rai salimtum annakum la ta'rifuna kaifa tamutun ku ainihin sallama cewa fa ku ba ku san ta yaya za ku mutu ba fasallimu liman amatakum ku miƙa wuya ga wanda ya kashe ku idza qala innahu yuhyikum in yace zai rayar da ku marratan saniya loto na biyu fasatarji'una ilayhi da sannu za ku koma gare shi fayujazikum bi a'malikum ya muku sakamako da ayyukanku allati dalabakum biha fil kitabi allazi anzalahu ilaykum irin aikin da ya neme ku da ku yi shi a littafin da ya saukar muku sun mazakara ta'ala na damata mallam yuslim bil amali bima fil kitabi sannan sai Allah ya ambaci nadamar wadda bai ainihin miƙa wuya ba wajen yin aiki da abin da ya zo a littafi fa kala ce walau tara izil mujrimuna ya kai mai karatun ƙur'ani ko mai sauraro da za ka ga masu laifi kafirai na ki suru usihim inda rabbihim suna sun kuyar da kawunansu kaga mu daɗe uha suna sun kuyar da kansu kasan ko mutum in kamar laifi ba ka zo ku haɗa yi haya'an don kunya wa nadamatan da nadama ya ƙulu na zinatar rabbana abasarna ai ma an karna min albafi ya Allah ka nuna mana abin da muka yi inkari na tayarwa wakila absara mazidu thulathi bil hamzati li yata'adda ila maf'ulain ai ja'alna ja'alna ghayrana yara ma asabana min an-nadam mun sanya wani mu yana ga abin da ya same mu na nadama wa sami'na minka tasdiqar rusul mun ji daga gare ka gaskata annabawa fima kazzabnahum fihi cikin abin da muka karyata su farji'na kamar da mu ila duniya zuwa ga duniya na'mal salihan zamu yi aiki nagari fima amartana fil kitabi fiha cikin abin da ka umarce mu a littafi inna muqinuna lalle yanzu mun yi yaqini mun sakankance al'ana fama yanfa'uhum zalika wannan ba zai musu amfani ba wala yarji'una ba za a dawo da su ba وجواب له محذوف تقديره لرأيت أمرا فظيعا da kaga abu mai ainihin wato firgitaswa haka ne ko kala ta'ala li tasliyatir rasul Allah madaukaki sai fada dan yana nashi annabi walau shi ina la'ataina kullu nafsin hudaha inda mun so da kowace rai sai mu ba ta shiriyarta fata tadi bil imani wa da'a ta shirya ta imani ta da'a ga Allah bi ikhtiyarin minha da radin kanta wakila laushi ina laushi tu lahadaitu nasu jami'a inda naso da na shirya da dukkan mutane walakin haqqal qawlu minni sai dai magana ta cancanta a gare ni la'amla anna jahannama min aljinnati wallahi sai na cika wutar jahannama daga ainihin aljanu والناس da mutane ajma'in baki daya wakila taqulu lahumul khazana an ce masu tsaron wuta za su ce wasayu ya qulu Allahu lahum Allah ne yake gaya musu idza dakaluha fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha ku dandana azaba ku dandane azaba saboda abin da kuka manta na haduwar ku da wannan yini ai bi tarkikum imana bihi saboda kun bar imani da shi inna nasinakum lalle mu ma mun manta da ku taraknakum fil azabi mun bar ku cikin azaba wa zuqu azabal khuld ku dandane azaba ta dawwama bima kuntum ta'malun saboda irin aikin da kuka yi min al kufri na kafirci wa takdhib bil kitabi aw bir rasul kun ƙarya littafi kun ƙarya manzo to ina ga akan wannan zamu takaita in Allah maɗaukaki ya kai rayuwar gobe za mu tashi daidai aya ta goma sha biyar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hukuncin wanda ya hana to yaban manzon Allah ta hanyar da Allah ya yabe shi wajibi ne ka gane babban yabon manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne ka karanta sunnoninsa ka yi aiki da su gunda aka ambace shi ka masa salati irin wannan wadda ya hana ya hana sunnar manzon Allah amma in yabon manzon Allah ne da ake yi na sufaye wannan kuma kuskure ne muna fata Allah ya shirye da mu baki da اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين